الرحمن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا يمتنا بيار قوتا ذو الحجة هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دقى مكة زوى مدينة دبو دايا دريه دا أربعين دبقوي daidai da 22 ga watan biyar miladiya ta 2026 kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka karkashin wannan cibiya ta uwar muminai aisha allah ya kara mata yadda da ke cikin wannan unguwa ta hausawa zurot a cikin birnin kano domin ci gaba da gabatar da karatu a cikin littafin jami'u tirmidhi na babban malami abu isa tirmidhi rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na 32 darasin da ya gabata mun karanta babi na goma sha shida babin da yake bayani game da wato wanda ya shagala bai yi sallar la'asar ba har lokacinta ya fita mun karanta hadithi na 175 inda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya faɗi irin asarar da mutum ya yi in ya shagala da wani abu wanda yake ba shari'a ce ta ba da hanzari akan wannan abu ba har lokacin sallar la'asar ya fita to manzo Allah ya ce allazi tafutuhu salatu al'asr fa ka'anna ma wutira ahlahu wa malahu mun karanta babi na 17 babin gaggauta salla idza akharaha al-imam idan mutum ya tsinci kansa a karkashin limamin da yake jinkirta sallah ko shugaban da yake jinkirta sallah to hukuncin shi sai ya gaggautar da sallarsa sannan in ya zo sai kuma ya bi liman sallah a masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa abu zar ya kai abu zarrin umara'u ya kunu na ba'adi za a samu wasu shugabanni ko dai shugabanni limamai na sallah ko kuma shugabanni na shugabanci jagoranci za a same su yumitu na salata suna jinkirta sallah har lokacinta ya fita fasalli salata liwakata ya ce kai kai sallah a farkon lokacinta idan kuma kayi sa'a kayi sallar a farkon lokaci a gida ka taho masallaci don ka jira su bisa sanin al'ada su ta jinkirta sallah sai kuma aka yi sa'a su ma sun yi sallah da wuri a ranar to wannan sai ta zama maka nafila wa illa kunta kad harazta salataka mun karanta babi na goma sha takwas babu ma ja a fin naumi anis sala babin da ya zo na hukuncin wanda ya yi bacci bai farka ba har lokacin sallah ya fita mun karanta hadithi na 177 inda ainihin wato abu katatatul ansari ya ce sun gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya faru gare su na yin bacci ba su farka ba har lokacin sallah ya fita annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innahu laysa fil nawmi tafridun innama tafridu fil yaqadha yace babu sakaci a cikin wato yin bacci har lokacin sallah ya fita inda sakaci yake a inda mutum yake idansa biyu lafiyarsa kalau ba ainihin wato mantuwa ba amma lokacin sallah ya fita ba tare da yayi ba wannan shine mai sakaci fa idza nasiya ahadukum salatan aw nama anha falyusalliha idza zakaraha mun karanta babi na 19 babin da yazo na ar-rajul yansa sala mutum ne ya manta da sallah sai bayan lokacin ta ya fita sai ya tuna mun karanta hadisi na 178 hadithin Anas dan Malik manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man nasiya salatan falyusalliha idza zakaraha duk wanda ya manta da wata sallah bai yi ta ba to ya sallace ta a duk sanda ya tuna da ita mun karanta babi na ashirin babin da ke magana akan mutum ne salloli da yawa suka kubuce masa bai yi su ba in ya tashi ramawa daga wacce zai fara shi ma a wannan mun karanta wani hadisi amma da'ifi ne hadisin abdullahi bin mas'ud inda annabi sallallahu alaihi wasallama ainihin wato aka shagaltar da shi ga barin yin salloli har guda hudu ranar khandak har sai da ainihin wato dare yayi sannan ya umarci bilal ya tada iqa ya tada ya kiran sallah ya tada iqama ya sallaci azhar aka tada iqama aka yi la'asar aka tada iqama aka yi magariba aka tada iqama aka yi sallar isha wannan hadisin da'ifi ne duk da yana fa'idantar da idan mutum ana bin su salloli to zai jero su ne kamar yadda suke a jere mun karanta hadithin bukhari da muslim a dai karkashin wannan babi hadithi na 180 inda muka ji asalin kissar shine sallar la'asar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ainihin wato wato ta kubuce masa akan lokaci da shi da sahabbai ranar da aka yakin khandak sayyidina Umar radiyallahu anhu yazo yana zagin Qurayshawa kafiran Qurayshawa yana ya ma'aikin Allah ma kitu usallil asr hatta tagruba shamsu manzo Allah ce wallahi in sallaitu ai ma sallaitu ai ce ni ma ban yi ba da aka manzo Allah ya ce a tafi wani guri da ake kira Batha aka yi alwala anan manzo Allah ya sallaci la'asar bayan rana ta faɗi sannan aka sallaci magariba kaga wannan ya nuna in ana bin mutum salloli sun kubuce masa to zai jero su ne daga ta farko sannan yayi ta biyinta mun karanta hadi babi na 21 babu babin da yake magana akan wacce ce salatul wusta da Allah ta'ala ya ce hafizu ala salawati was salatul wusta wa qumu lillahi qanitin wace sallah ce salatul wusta shin la'asar ce ko kuma azhar ce wannan akwai aqwal da malamai suka yi mai tarin yawa na sabanin malamai game da salatul wusta ko suka ce sallar la'asar ce akwai ma kaulin Abdullahi dan Abbas kamar yadda muka karanta satin da ya wuce wanda suna ganin salatul wusta sallar asuba ce amma zance mafi inganci salatul wusta sallar la'asar ita ce salatul wusta ina fata an gane qala al muallif rahimahullahu ta'ala babu ma jaa fi karahiyati salati ba'da al asr wa ba'da al fajr babun da zai yi magana akan an karhanta yin sallah bayan la'asar kuma an karhanta yin sallah bayan sallar asuba قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا منصور وهو ابن زازان عن قتادة قال أخبرنا أبو العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب وكان من أحبهم إلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس قال وفي الباب عن علي وابن مسعود وأبي سعيد وعقبة بن عامر وأبي هريرة وابن عمر وسمرة بن جندب وعبد الله بن عمرو ومعاذ بن عفراء والصنابه ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم وسلمة بن الأكوع وزيد بن ثابت وعائشة وكعب بن مرة وأبي أمامة وأمر بن عبسة ويعلى ابن أمية ومعاوية قال أبو عيسى حديث ابن عباس عن عمر حديث حسن صحيح وهو قول أكثر الفقهاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم أنهم كرهوا الصلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس وأما الصلوات الفوائت فلا بأس أن تقضى بعد بعد العصر وبعد الصبح قال علي بن المديني قال يحيى بن سعيد قال شعبة لم يسمع قتادة من أبي العالية إلا ثلاثة أشياء حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس وحديث ابن وحديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس بن متى وحديث علي القضاة ثلاثة أبو عيسى الترمذي كتشوى حدثنا أحمد بن منيع ya ce ahmad ibn mani ya zantar da mu wannan hadithi shi kuma yace Hushaym ya zantar da su shi kuma yace Mansur ya zantar da su wannan hadisin wa huwa ibn Zazan wato Mansur ibn Zazana al-Wasiti an qatada daga qatada qala akhbarana Abu al-Aliya yace Abu al-Aliya ya zantar da mu wannan hadisin Ruwayfi ibn Mihran ar-Rayyahi yake cewa an ibn abbasin daga ibn abbas arriyahi an gane ko ruwaifi ibn maharan arriyahi shine abul aliya an ibn abbas radiyallahu anhu ma qal abdullahi dan abbas Allah ya kara musu yadda yace sami'tu ghayra wahidin min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam yace naji sahabbai da dama cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ba mutum ɗaya ba منهم عمر بن الخطاب daga cikin su hadda Umar bin al-Khattab wa kana min ahabbihim ilayya yana daga cikin wanda na so a cikin su anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama naji suna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam naha anis salati ya hana yin sallah ba'da al-fajr bayan sallar asuba hatta ta tulu ash-shamsu sai rana ta fito wa anis subhi wa anis salati ba'da al-asr ya hana yin sallah bayan la'asar hatta ta ash-shamsu har sai rana ta fadi da aka wannan suna daga cikin auƙatun nahayi lokutan da aka hana yin sallah ainihin wato ta nafila bayan sallar asuba sai rana ta fito bayan sallar la'asar sai rana ta faɗi ala wa fil babi yace a cikin wannan babin an aliyin an samu hadisi daga aliyu ibn abi talib wanda abu dawud ya fitar da ruwayarsa wa ibn mas'ud ibn mas'ud al-imam at-tahawi ya fitar da ruwayarsa wa abi sa'id abi sa'id al-khudri imam al-bukhari da imam muslim sun fitar da ruwayarsa wa uqba bin amir uqba jama'a da yawa sun ruwaito ruwayarsa illa al-bukhari banda bukhari wa abi huraira abi huraira da shi da abdullahi bin umar ruwayarsa tana cikin bukhari da muslim samura ibn jundub lam aqib alai wa abdullahi bin umara bin amr abdullahi bin amr shi kuma ruwayarsa ruwaya ce ta imam tabarani a cikin al-awsat ya kawo ta wa mu'ad bin afra shi kuma ruwayarsa ainihin wato da shi da abdullahi bin amr at-tabarani fil awsat was-sunabihi da kuma sunabihi walam yasma shi sunabihi ba sahabi bane da aka bai ji hadisi ba daga annabi sallallahu alaihi wasallam lallai a tsakaninsa da annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wasita da aka hadithinsa mursal ne in dai shi kaɗai ya ruwaito hadithi domin tsakaninsa da annabi sallallahu alaihi wasallam lalle akwai sahabi tunda shi ba sahabi ba ne da aka ba shi da ahaliya ta ya ce ya ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam kai tsaye da aka ba shi da sama'a daga annabi sallallahu alaihi wasallam akwai sahabi salama ibn al-akwa shi ma ya ruwaito wannan hadithin salama ibn al-akwa da kuma zaid bin thabit da aisha da ka'ab ibn murra riwayar zaid bin thabit imamu tabarani ya fitar da ita riwayar na aisha ita kuma imamu abu dawud ya fitar da ita riwayar ka'ab ibn murra ita kuma imamu tabarani shi ma ya fitar da ita wa abi umama da abi umama shi kuma riwayarsa lam akiba alai wa amr bin abasa sulami shi kuma riwayar abasa amru bin abasata sulami imam ahmad imam muslim imam abu dawud duk sun fitar da ruwayarsa wa ya'la bin umayya shi ma ruwayar salam akib alaiha sannan wa muawiya muawiya shi kuma imam al-bukhari ya fitar da tasa ruwayar قال أبو عيسى حديث ابن عباس عن عمر حديث حسن صحيح ya ce wannan hadithi ne na wato hadithi ne hasanun sahihun muttafaqun alai wa huwa qawlu aktaril fuqaha kuma wannan shine kaulin mafi yawan malamai al fuqaha min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallama daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wa man ba'dahum da waɗanda suka biyo bayan su annahum karihu salata ba'da salati subhi hatta tadulu ash-shamsu sun karhanta yin sallah bayan sallar asuba har sai rana ta fito wa ba'da salati al da bayan sallar la'asar hatta taghruba shamsu har sai rana ta fadi wa amma salawatul fawaitu amma sallolin da suka subuce wa mutum suka lokacin su ya wuce bai yi ba to idan mantuwa ce ko bacci sai zai rama su kuma a cikin sun yi daidai da aukatun nahayi lokacin ramuwar zai rama amma lokacin fa bayan sallar asuba ne kuma rana bata fito ba zai rama amma bayan la'asar ne rana bata faɗi ba suka ce wannan fala ba asa an ba sallolin da suka kubuce wa mutum lokacin su ya fita ba tare da yayi su ba bisa uzuri wannan za a iya rama su ba'da al'asri ko da bayan la'asar ne wa ba'da subhi ko da bayan asuba ne sannan sai malamai suka tattauna daga wato nafulfuli zawatul asbab suka ce akwai nafulfuli akwai nafila wadda nafulfuli mutlaqa akwai kuma nafulfuli waɗanda suka zawatul asbab su nafulfulin da ba su da wani sababi haka kawai mutum ya yi alwala ya ce bari ya tashi ya yi nafula bayan sallar asuba an hana sai rana ta fito haka kawai ana zaune kalau mutum ya ce shi dai yana kwaɗayin lada bari ya tashi tunda yana da alwala bayan sallar la'asar bari ya tashi ya nafila wannan shi ma an hana saboda ta yi daidai da auƙatun nahayi amma idan mutum ya shigo masallaci lokacin bayan sallar asuba ko za a yi mitin ko zai yi karatu ko dai wani abu ya kawo shi cikin masallaci ko bayan sallar la'asar to kuma akwai tahiyatul masjid manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ɗayan ku yazo masallaci kada yi sallah kada ya zauna hatta yusalli rak'atayn har sai yayi sallah raka'a biyu to sai malamai suka ce to yanzu kuma ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umarni cewa an mutum ya shigo masallaci kada ya zauna sai yayi sallah raka'a biyu kuma ya shigo bayan sallar la'asar kuma manzon Allah ya hana yin sallar nafila bayan la'asar to ya za a yi jam'in waɗannan hadisan wasu suka ce yayi sallah bayan la'asar aka ce to ya za a yi da kuma hanin da aka yi wasu suka ce in ya zo ya zaman sa aka ce to kuma ya zai da umarnin da aka bashi can cewa in ya zo kada ya zauna sai ya yi sallah raka biyu da malamai suka tayi sai suka ce to bari za a iya yin jam'in hadisan an gane i'malu dalilain aula min tarhi ahadihima ka'idar malamai daukan dalilai guda biyu ai aiki da su yafi a dauki daya aje daya domin kai sallar to yanzu kuma ya za ka yi da hadisin hanawar in ka ki to ya za ka yi da hadisin umarnin da haka duk wani in ka ɗauki ɗaya a cikin nan to ka yi aiki da wani hadisin ka bar wani hadisin ka shiga cikin afatu mai nuna bi ba'adul kitabi wa takfuru na bi ba'ad to sai suka ce abin da za a yi shine na fulfulin za a kalla akwai na fulfuli waɗanda suke da dalili akwai kuma na fulfuli waɗanda ba su da dalili to waɗannan na fulfulin marasa dalili su ne waɗannan hadisan na hana sallah bayan asuba sai rana ta fito bayan la'asar sai rana ta faɗi a kan irin waɗannan na fulfulin waɗanda ba su da sababi ba su da dalili da su ake magana amma irin na fulfulin da suke da sababi ko dalili ba su shiga cikin ƙunshin wannan hannun ba na wannan hadisin da muka karanta yanzu kamar mutum ya yi alwala akwai sunnatayin wudu ya yi alwala to akwai wasu na fulfuli guda biyu da aka sunnanta duk wanda ya alwala ya yi sallah raka a biyu da wannan alwalar shi da ya yi alwalarsa ne don baya zama ba alwala ko ya yi alwalarsa ne don ya rike ta in lokacin sallah ya yi ba sai ya ainihin wato ya alwala ba yana da alwalarsa to duk sanda ya alwala zai sallah raka a biyu raka ta yi lodo wannan tana da nafi tana da sababi ba dan ya yi alwala ba ba zai yi ta ba yanzu sababin yin ta alwala ne tahiyatul masjid inda mutum da ya alwala masallaci ba masallaci za shi ba kasuwa za shi ko makaranta za shi ko wani guri kaga babu maganar nafila amma sai ya zo masallaci yanzu shigowarsa masallaci sababi ne da haka zai yi sallah raka'a biyu saboda wannan raka'a biyun na akwai sababin yin su sababin yin su shine shigowa masallaci ina fata an gane kamar mutum zai salatul istikhara salatul istikhara ita ma sallah ce mai sababi an gane mutum yana neman zaɓi ne wurin Allah maɗaukakin sarki to duk ire-iren waɗannan waɗanda suke da sababi malamai suka ce za ka iya yin su ko da sun dace da auƙatun nahayi lokacin da aka hana yin nafila hadithin kenan kai tsaye yana magana akan haka kawai ba wani dalili ko sababi ka tashi ka ce za ka yi sallar nafila bayan asuba kafin rana ta fito sai a ce maka an hana bayan la'asar kafin rana ta faɗi sai a ce maka an hana haka daga cikin salloli masu sababi sai ya zamanto bacci ya ɗauke mutum bai sallar azahar ba bai sallar la'asar ba ko kuma bai sallar azahar ba an gane ko ga la'asar ta zo bai yi ta ba to yanzu in ya tashi kaga zai la'asar ita lokacin ta to azahar kuma ba to haka shi sa sai suka ce anan as-salawatul fawaid sallolin da lokacin su ya kubuce wa mutum bai yi su ba to sai ya tuna ko saboda mantuwa kila sallar tun jiya ma bai yi ta ba ta zama fa'ita to sai ya tuna ta yanzu bayan sallar asuba ne sai ya tuna yana zaune sai tuna ah ai ce bai sallar azhar ba ko bai sallar la'asar ba ta jiya kuma gashi ya dace da lokacin da aka hana yin nafila ko sai bayan la'asar kawai sai ya tuna ai bai sallar asuba ta wannan ranar ba to yanzu su ma suna daga cikin na salloli masu sababi zai tashi yara masu a daidai wannan lokacin ko da sun dace da wannan lokacin na hali ko kun gane bambancin na'am na'am wannan ya waccan magana ta farko ta fi daidai annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana yin sallah lokacin hudowa rana da lokacin faduwarta wannan dama mun tattauna ina jan a baya yayi daidai da lokacin da masu bautar rana suke yi da aka kaga ba za ku yi muwafaka da su kai kana bautar Allah su suna bauta kun yi muwafaka ta tayin ta lokaci to wannan kaga a jinkirta har ranar ta daga sosai wannan shi yafi dacewa da sunna na fata an gane na'am sai dai ka yi zikiri ko kai karatun ƙura'ani bayan sallar la'asar har zuwa rana ta fadi amma ba za ka yi nafila ba a cikinsu ba za ka yi nafila ba a lokacin قال علي بن المديني قال يحيى بن سعيد القطان قال شعبة لم يسمع قتادة من أبي العالية qatada bai ji ba hadisi daga abil aliya illa talatata ashiya hadisai mausul wa'inda suke mausulai ba in kitsayi a cikinsu to hadisai guda uku ne kawai qatada ya ji daga abil aliya rufai ibn mihran ar-riyahi hadisa umar أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس وحديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى وحديث علي القضاة ثلاثة وأن سنة حديثا دا موصولين سكان قتادة دا أبو العالية amma duk ruwayar da aka ji daga katada zuwa abul aliya in ba waɗannan ruwayoyin guda uku ba to ba a samu babu isnadi wanda yake mausul tsakanin katada zuwa abul aliya in ba a waɗannan hadisan guda uku ba hadisin farko shine hadisin umar bin khattab manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana yin sallah bayan la'asar sai rana ta fadi bayan sallah asuba sai rana ta fito da kuma hadithin abdullahi dan abbas daga annabi sallallahu alaihi wasallam qal manzala ce la yanbaghi li ahadin bai dace ba ga wani an ya kula ya ce ana khairun min yunus ibn matta ya ce na fi yunus dan matta wannan yana daga cikin tawadu na manzon allah sallallahu alaihi wasallam na fata an gane wannan tawadu ne na annabi sallallahu alaihi wasallam cewa karkace annabi ya fi annabi yunusa an gane ko wannan min babi tawadu amma in ba haka ba annabi sallallahu alaihi wasallam aidi ya fi sauran annabawa da manzanni sallallahu alaihi wasallam wannan shi ma hadithi ne mausuli tsakanin qatada da abul aliya sai hadithi na uku hadithu ali na radiyallahu anhu alqudatu thalathatun hadithin alqalai guda uku ne wannan hadithin ibnu hajar ya kawo shi cikin bulugul maram hadithin alqalai sun kasu kashi uku to wannan shi ma hadithin qatada ya ji shi daga abul aliya نعم نعم القضاة ثلاثة شيني القالنشي كو القالي كشي أكل akwai wanda ya san alƙalancin kuma zai yi hukunci da gaskiya na abin da ya sani na alƙalancin wannan kaga shi yana daga cikin mafi alkhairin cikinsu ya san alƙalancin a ilmance kuma yana yin adalci yana zartar da hukuncin yadda ya kamata akwai wanda shi kuma ya san alƙalancin amma kuma yana aiki da saɓanin abin da ya sani na gaskiya na ukunsu akwai wanda bai ma san alƙalancin ba ballantana a sa rai kawai alfarma ce kamar yadda yanzu kawai mutum yana da alfarma zai gan shi an ce masa an masa alƙali an gane ko saboda haka yi je ta kwakyariya ba mai ce masa ƙala saboda kawai dama alfarma ce ta kawo shi to shi ne alƙudatu salatatun ɗin baka ji abin da aka koro ba kenan hankalinka ya yi wani wajen hankalinka ya yi wani wajen kira alaji cewa abin da ya kawo wannan maganar ai hadisai ne guda uku maka da ƙarshe yana magana akan cewa ƙatada bai da hadisi mausuli zuwa abul aliya tsakaninsa da abul aliya babu sama'a sai hadisai guda uku in abu katada ya ruwaito waɗannan hadisan ya ce ya ji daga abul aliya in dai ukun nan ne to hadisai ne da ya ji su daga gare shi in ba su bane to kuma bai samu sama'a da abul aliya ba to sai abu, abu isa turmizi sai ya kawo maka su sai ce hadisin farko shine wanda yake da alaka da babu an hana yin nafila bayan asuba sai rana ta fito bayan la'asar sai rana ta fadi sai kuma ya kawo hadithi na biyu hadithin abdullahi dan abbas karkace ana khairun min yunus ibn matta to sai ya kawo hadithi na uku kuma shine alqudatu thalathatu na ali yawa cikon hadithin na uku ne na wanda aka samu shi abu da ya samu sama'a daga abul aliya mafhum yawa babu ma jaa fi salati ba'da al-asr babin da ya zo na ina hukuncin yin sallah bayan la'asar قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن عطاء بن الصائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إنما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الركعتين بعد العصر لأنه أتاه مال فشغله عن الركعتين بعد الظهر فصلاهما بعد العصر ثم لم يعد لهما هذا حديث ضعيف الإسناد faɗinsa sun malam ya odlahu ma munkarun wannan jumlar ma munkara ce wafil babi ana aisha wa ummi salaba wa maimuna wa abi musa qala abu isa hadith ibn abbas hadith hasan wa qad rawa ghayru wahidin an annabi sallallahu alaihi wasallam annahu salla ba'da al-asr rak'atayn wa hadha khilaf ma ruwiya anhu annahu naha an as-salati ba'da al-asr hatta taghruba ash-shams wa hadith ibn abbas asahu حيث قال لم يعود لهما وقد روي عن زيد بن ثابت نحو حديث ابن عباس وقد روي عن عائشة في هذا الباب روايات روي عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما دخل عليها بعد العصر إلا صلى ركعتين وروي عنها عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس والذي اجتمع عليه أكثر أهل العلم على كراهية الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس إلا ما استثني من ذلك مثل الصلاة بمكة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس بعد الطواف فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم رخصة في ذلك وقد قال به قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق وقد كره قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم الصلاة بمكة أيضا بعد العصر وبعد الصبح وبه يقول سفيان الثوري وأنس بن مالك وبعض أهل الكوفة أبو عيسى التلمذي كتوى حدثنا قتيبة قتيبة بن سعيد يازن تدمو أن حديث شيكم حدثنا جرير جرير بن عبد الحميد ya zantar da mu wannan hadisin daga Atha ibn ibn Sa'ib al-Thaqafi an Sa'id ibn Jubair daga Sa'id ibn Jubair an ibn Abbas daga Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhu ma qala Abdullahi dan Abbas yake cewa inna ma sallan nabi sallallahu alaihi wasallam rak'atayn ba'da al-asr a inda kawai aka samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallah raka'a biyu bayan la'asar li'annahu atahu malun domin wata rana ne dukiya ta zo masa ko dai ta zakka ko kuma ainihin wato ta ainihin khumusi na ganima ko kuma ainihin wato na haraji da ake karba daga ainihin wayanda ba musulmi ba fashagalahu anir rak'atayn wajen raba wannan dukiya wannan sai raban ya shagaltar da shi bai sami yin sallah raka'a biyu da ya saba yi ba ba'da zuhuri bayan azhar to shine fasallahu ma ba'da al-asri nana Aisha tace sai Abdullahi kai dan Abbas yace sai ya sallace su bayan la'asar kaga kaman ramuwa yayi kenan thumma lam ya'ud lahumu sannan bai ƙara yin su ba anan sun ce hadisin da'iful isnad wabil babi ana Aisha a cikin wannan hadithin an samo daga Aisha wa Ummi Salama da Ummi Salama wanda takharijinsu ya gabata wa Abi Musa Abi Musa al-Ash'ari shi ma Imam Muhammad ya ruwaito ruwayarsa qala Abu Isa Abu Isa Tirmidhi yake cewa hadithu Ibn Abbas hadithun hasanun hadithu Ibn Abbas hadithi ne wanda yake hasan wa qad rawa ghayru wahidin anin nabi sallallahu alaihi wasallama wato ba mutum ɗaya bane ya ruwaice shi daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa annahu salla ba'da al-asr rak'atayn an samu manzo Allah yayi salla raka'a biyu bayan la'asar wa hadha khilafu ma ruwiya anhu wannan shine sabanin kuma abinda aka ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam annahu naha anis salati na ya hana yin salla ba'da al-asr bayan la'asar ta ta garuba shamsu bayan rana har sai rana ta fadi wa hadithu ibn abbas asahu sannan hadithin abdullahi dan abbas asahhu shi yafi inganci haithu qala inda yace lam ya'ud lahuma bai ƙara yin su ba kaga ya nuna wani dalili ne kaga shi ma na fulfulin sun zama masu dalili wani dalili ne yasa yayi su a wannan lokacin kuma bai ƙara yi ba wa qad ruwi an zaid bin thabit nahwu hadith ibn abbas an ruwaito hadisi makamancin na ibn abbas daga zaid bin thabit wa qad ruwi an aisha kuma an yi ruwaya daga nana aisha fi hadha bab riwayatun an ruwaito ruwayoyi da aka samu daga uwar muminai Aisha ruwiya anha da aka ruwaita daga gare ta annan nabi sallallahu alaihi wasallam ma dakhala alaiha cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai shiga gurin ta ba ba'da al-asri bayan la'asar illa salla raka'atayn sai yayi salla raka'a biyu ma'ana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai shiga wajen nana Aisha in dai bayan la'asar ne sai yayi salla raka'a biyu wa ruwiya anha an ummi salama an annabi sallallahu alaihi wasallam annahu naha anis salati ba'da al-asri sannan an ruwaito daga gare ta da kuma uwar muminai ummi salama radiyallahu anhuma wato an hunna anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu naha anin sala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana yin sallah ba'da al-asr bayan al-asr hatta ta garuba shamsu sai rana ta fadi wa ba'da subhi bayan asuba hatta ta dulu ash-shamsu har sai rana ta fito wallazi jitama alaihi aktharu ahli al-ilmi abinda malamai ma'abuta ilimi suka hadu akai suka yi ijma'i akai ala karahiyati salati ba'da al-asr sun yi ijma'i akan karhancin yin sallah bayan la'asar hatta taghruba shamsu sai rana ta ta ta fadi wa ba'da salati subhi da kuma bayan sallar asuba hatta tadulu ash-shamsu har sai rana ta fito illa mastuthniya min zalika sai fa abinda aka togace daga wannan hukunci mithlu salati kamar abin da aka toga ce kamar misalin yin sallah bi makkata a makka ba da la'asiri bayan la'asar an gane ko yanzu mutum iya je bayan la'asar ya yi ɗawafi bayan ya yi ɗawafi zai sallah ina muqam ibrahim kaga wannan yana daga cikin abin da aka toga ce hatta ta garuba shamsu in ba wannan ba to mutum ba zai sallar nafila ba sai rana ta fadi wa ba'da subhi da bayan asuba hatta ta tulu shamsu sai bayan rana ta fito ba'da dawafi bayan dawafi in ba dawafi ba shi kadai ne an yi dawafi tunda akwai raka ta yi dawaf to wannan su ma suna daga cikin zawatul asbab ana iya yin su koda sun dace da awqatun nahyi wa qad ruwiya an annabi sallallahu alaihi wasallam rukhsatun fi zalika domin an ruwaito sassauci game da haka daga annabi sallallahu alaihi wasallam wa qad qala bihi qaumun min ahli al-ilm wasu daga cikin malamai ma'abota ilimi sun faɗi wannan min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wa man ba'dahum da waɗanda suka zo bayan su وبه يقول الشافعي wannan shine kaulin Imam Shafi'i wa Ahmad wa Ishaq wa qad kariha qaumun min ahli al-ilmi wasu daga cikin malamai ma'abota ilimi sun karhanta min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wa man ba'dahum da waɗanda suka zo bayan su as-salata bi makkah aidan ba'da al-asr koda yin sallar koda a garin makka ne sun ce makaruhi ne yin sallar la'asar a yin sallar nafila bayan la'asar koda a makka ne wa ba'da subi da bayan asuba da haka kaga kenan ko da dawafi mutum yayi bayan sallar asuba to sai dai ya samu guri ya ta zikiri ba zai yi sallah raka'a biyu ba a makamin Ibrahim har sai rana ta fito a wannan kaulin na waɗannan malaman in yayi dawafi bayan sallar la'asar to ba zai yi nafilar da ake bayan dawafi ba sai ya jira rana ta faɗi sannan yayi wa bihi yaqulu sufyan ath-thawri wannan shine ra'ayin sufyan ath-thawri wa malik ibn anas wa ba'd ahli al-kufa da wasu cikin malaman kufa da haka kake nan malamai sun kasu kashi biyu akwai wanda suke ganin a iya yin nafila wanda take mai sababi bayan la'asar akwai kuma wanda suke ganin a'a ko da mai sababin ce bayan la'asar ba za a yi ba sai dai a jinkirta ta har sai rana ta fito ko kuma sai rana ta faɗi sannan a yi ta mafhum babu ma ja a fi salati qabla al-maghrib babin da yazo na a iya yin sallan nafila kafin ai magariba an ce sai rana ta faɗi to yanzu rana ta faɗi kafin tsakanin faduwar rana zuwa a sallaci magariba a iya yin nafila قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن كهمس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين كل أذانين صلاة لمن شاء وفي الباب عن عبد الله بن الزبير قال أبو عيسى حديث عبد الله بن مغفل حديث حسن صحيح وقد اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قبل المغرب فلم ير بعضهم فلم فلم ير بعضهم الصلاة قبل المغرب وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يصلون قبل صلاة المغرب ركعتين بين الأذان والإقامة وقال أحمد وإسحاق إن صلاتهما فحسن وهذا عندهما على الاستحباب إمام أبو عيسى الترمذي كتوى حدثنا هنادون ya ce hannadu ibn sari ya zantar da mu wannan hadithin shi kuma ya ce wake ya zantar da so daga kahamas ibn al-hassan daga abdullahi ibn buraida daga abdullahi ibn mugaffal radiyallahu an abdullahi ibn mugaffal yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce baina kulli adhanaini salatun tsakanin kiran sallah tsakanin kowane kiran sallah da iqama akwai nafila liman sha amma ga wanda ya ga dama in an yi kiran sallah to kafin a tada sallah kafin a tada ikama a shiga sallah mutum zai iya yin nafila wannan liman sha an gane ko wafil babi an abdullahi ibn zubair a cikin wannan babi an samu hadithi daga abdullahi ibn zubair wanda ibn hibban ya fitar da shi haka wafil babi a cikin babin an samu hadithi daga anas dan malik da uqbata bin amir radiyallahu anhuma قال abu isa. حديث عبد الله بن مغفل حديث حسن صحيح أبو عيسى الترمذي كتاب حديث عبد الله بن مغفل حديث حسن صحيح وقد اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سيدي صحابان النبي صلى الله عليه وسلم سنين صحاباني في الصلاة قبل مسألة ين صلى النافلة قبل المغرب كافي المغرب فلم ير بعضهم الصلاة قبل المغرب وصدق تكين صحابي باسا غنين ين صلى النافلة باين واتو كافين أين صلى المغرب an gane ko kuma shine kaulin malik shine kaulin shafi'i shine kaulin abu hanifa duk da cewa an samu wani kauli daga imam malik da ya ce mustahabbi ne yin su da haka imam malik yana da kauli guda biyu kaulin kada a yi nafila bayan faduwar rana kafin magariba yana da kaulin kuma mustahabbi ne a iya yin nafila tsakanin faduwar rana zuwa yin sallar magariba وقد روي عن غير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم amma kuma an samu daga wato daga wasu cikin sabban annabi sallallahu alaihi wasallam ba ɗaya ba wanda annahum kanu yusalluna sun kasance suna raya wannan sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam suna yin sallan nafila qabla salatul maghrib kafin sallan maghriba rak'ataini raka'a biyu ba'da al-adhani wal iqama bainal adhani wal iqama tsakanin kiran sallah da kafin ata da iqama wa qala ahmad wa ishaq imam Ahmad da Ishaq ibn Rahuya suka ce in sallahu ma fa hasanu in sun sallace su kafin magariba fa hasanu sun kyauta abu ne mai kyau wa hadha indahuma ala istihbab sai dai wannan nafilfile na kafin sallar magariba a wajen su mustahabbi ne domin ba ma sunna bane domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce karahiyata an yattakhidha an-nasu sunna ya ce sallu ƙabalar magaribi sallu ƙabalar magaribi liman sha'a karahiyata an yi ta hannasu sunna wato don kada mutane su ɗauka sunna ce diman wa da'iman kullum sai ya mutum ya yi an gane ko da haka shi sa su waɗanda suka ce a iya yi suka ce mustahabbi ne bai ma kai sunna ba mustahabbi ne alal istihbab babu ma a fi man adraka raka'atan min al-asr qabla an taghruba shamsu babun da yazo na wanda ya riske raka'a ɗaya a sallar la'asar kafin rana ta fadi domin in rana ta fadi lokacin la'asar ya wuce to kafin rana ta fadi sai ya samu ya raka'a ɗaya sai kuma ya ƙarasa sauran raka'o'in bayan rana ta fadi shin ya riski lokacin sallar la'asar a lokacin ya riski la'asar a lokacin ta ko bai riska ba قال حدثنا إسحاق ابن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن انس عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار وبصر وعن بصر بن سعيد وعن الاعرج يحدثونه عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك من الصبح ركعه قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الصبح ومن ادرك من العصر ركعه قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر وفي الباب عن عائشه قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح وبه يقول أصحابنا والشافعي وأحمد وإسحاق ومعنى هذا الحديث عندهم لصاحب العذر مثل الرجل ينام عن الصلاة أو ينصاها فيستيقظ ويذكر عند طلوع الشمس وعند غروبها أبو عيسى الترمذي كتوى حدثنا إسحاق ابن موسى الأنصاري يتي ishaq ibn musa al-ansari ya zantar da mu wannan hadithin shi kuma yace haddathana ma'anun shi kuma ma'anu yake cewa haddathana malik ibn anas wato shi kuma daga zaid bin aslam an ata ibn yasar shi kuma daga ata ibn yasar an busr bin sa'id daga busr bin sa'id wa an al-a'raj daga kuma a'raj abdurrahman ibn hurmuz al-hashimi kenan shine al-a'raj yuhaddithunahu an abi hurairah yuhaddithunahu suna zantar da shi shiwa suna zantar da Zaid bin Aslam an Abi Hurairah daga Abi Hurairah radiyallahu an annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man adraka min as-subhi raka'atan duk wanda ya riski raka'a daya a sallar asuba qabala an taqulu ash-shamsu kafin rana ta fito ya tashi a rana a makare amma yayi alwala yayi raka'a daya kenan ya tashi ya kawo ta biyu sai rana ta fito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda ya tsinci kansa a haka faqad adraka subha ya riski lokacin al'asr lokacin asuba wa man adraka min al'asr raka'atan qabla an tagruba ash-shamsu wanda ya riski raka'a daya yana raka'a daya cikakkiya kafin ya miƙe kawo ta biyu sai rana ta fadi a sallar al'asr manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce faqad adraka al-asr ya riski al-asr ko da ragowar zai kawo su ne bayan faduwar rana ko bayan hudowar rana wafil babi an aisha mala abu isa hadithu abi huraira hadithun hasanun sahihun wa bihi yaqulu ashabuna yake cewa wannan shine abinda malaman hadisi suka tafi akai wa shafi'i da imamu shafi'i wa ahmad wa ishaq wa ma'ana hadha alhadith indahum ma'anar wannan hadisin a wajen su lisahibil uzri amma fa ga wanda yake mai uzuri ba wanda yana zaune kawai yake yin sallah sai da rana ta kusa fitowa sannan ya tashi ya ce bari ya tashi ya sallar asuba ko kuma sai da rana ta kusa faduwa sannan ya ce bari ya tashi ya sallar la'asar a'a ana magana lissahibil uzur ga wanda uzuri ko bacci ko mantuwa ko wani haka yasa ya risko wato lokacin ya wato ya kure masa zuwa wannan mithlur rajul yanamu anis sala kamar mutumin da ya bacci bai sallah ba bai farka ba ranar bacci ya masa nauyi bai farka ba kuma ba a farkar da shi ba bai tashi tashi ba sai dab da hudowar rana da asuba don haka yana tashi da ya alwala ya yi raka a ɗaya kawai sai rana ta fito da shi ake magana ya kwanta bayan sallar la'asar sai bacci ya yi masa nauyi bayan bayan sallar azahar kai afuwan bacci ya masa nauyi ba shi ya farka ba sai dab da rana za ta faɗi ya tashi ya yi raka a ɗaya kenan sai rana ta faɗi to wannan hadithin da shi ake babu ma ja a fil jam'i bainas salatain fil hadar babun da ya zo na a iya hada salloli guda biyu a halin zaman gida ba halin tafiya ba mutum ya hada azhar da la'asar ba matafiyi ba yana halin zaman gida ya hada magariba da isha a halin zaman gida ba a halin tafiya ba قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر قال فقيل لابن عباس ما أراد بذلك قال أراد ألا يخرج أمته وفي الباب عن أبي هريرة قال أبو عيسى حديث ابن عباس قد روي عنه من غير وجه ورواه جابر بن زيد جابر بن زيد وسعيد بن جبير وعبد الله بن شقيق العقيلي وقد روي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا قال حدثنا أبو سلمة قال حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف البصري قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه عن خنس عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر قال أبو عيسى وخنس وخنش وخنش هذا هو أبو علي الرهبي وهو حسين بن قيس وهو ضعيف عند أهل الحديث ضعفه أحمد وغيره والعمل على هذا عند أهل العلم ألا يجمع بين الصلاتين إلا في السفر أو بعرفة ورخص بعض أهل العلم من التابعين في الجمع بين الصلاتين للمريض وبه يقول أحمد وإسحاق وقال بعض أهل العلم يجمع بين الصلاتين في المطر وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق ولم ير الشافعي للمريض أن يجمع بين الصلاتين أقيشك إمام أبو عيسى الترمذي abu isa turmidi kenan shine hikimar karantawa don ya gaya maka matsaloli da dama saɓani malamai suka yi a kansu wane ya ce kaza kuma duk ba saɓani ne na son zuciya ba saɓani ne na ilimi wani ya kalli nan ya ba da hukunci wani ya kalli nan ya ba da hukunci in ka saba da irin wannan ka daina rigima da jidali da kai da ɗan uwanka a kan saɓanin fahimta na fata an gane har kan sahabbai za ka ji ikhtalafa ahlul ilmi min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam a ce malamai sun yi saɓani tun daga kan sahabbai wata matsalar saɓani akai wani sahabin ya fahimci kaza wani wani sahabin ya fahimci kaza ba su daina gaisa ba ba su dinga yi wa juna cin mutunci da raddi ba ba wanda ya kafe wani dan uwansa ya yi masa ainihin wato tsirara a kasuwa ya masa zagin cin mutunci saboda kawai sun saba a fahimta ba a samu wannan ba cikin sahabbai cikin salaf duk babu irin wannan wannan sakarcin a wannan lokacin ne muka tsinci kai cikin wannan ainihin wato rashin tunanin na ainihin wato cin zarafi da cin mutunci saboda an samu sabanin fahimta mafhum abu isa tirmidhi yake cewa haddathana hannadu hannad ibn sari ya zantar da wannan hadithin shi kuma yace haddathana abu muawiya abu muawiya shi kuma daga amash daga habib ibn abi thabit daga sa'id ibn jubair shi kuma daga abdullahi dan abbas radiyallahu anhuma abdullahi dan abbas yake cewa jama'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam baina adh-dhuhri wal 'asri wal maghribi wal isha yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hada tsakanin azhar da al'asar sannan ya zo ya haɗa tsakanin magariba da isha bil madinati karka ɗauka a yakin tabuka ko a yakin uhud ko a wata tafiya abdullahi dan abbas ya ce a madina halin zaman gida kenan ruwan sama aka yi ko ana halin tsoro ko caɓi ne ya ce min gairi haufin ba wani tsoro wala maɗarin ba wani ruwan sama a wata ruwaya wala safarin ba tafiya ba a halin tafiya ba ba a halin ruwan sama ba ba a halin tsoro ba qala faqila li ibn abbas sai aka tambayi abdullahi dan abbas ma arada bi zalika me hakan yake nuna me annabi yake nufi da hakan ya hada azhar da la'asar ya hada magariba da isha kuma a madina ba a halin tafiya ba inda a halin tafiya ne mun san an yi wa matafiyi sassauci sannan ba lo ba kuma dalilin tsoro ba ko dalilin ruwan sama a wata ruwaya kuma ba dalilin tafiya ba qala Abdullahi dan Abbas ce yuri arada Allah ya hurija ummatahu manzo Allah yayi nufin kada ya wahal da al'ummarsa kada ya takura wa al'ummarsa manzo Allah yayi haka ne dan kada ya nauyaya wa al'ummarsa akan samu kai a yanayin da wannan din sassauci ne rukusa ce kawai dai malamai sun ce kada ta zama al'ada kada mutum ya zama al'adarsa ce kawai ha kawai ya hada magari azhar da al'asar ya hada magariba da isha to zaka ji malamai sun tattauna game da wannan matsala tunda abin da yafi shahara shine hada salloli ko dai a ce saboda dalilin tafiya ko kuma saboda wani uzuri amma yin salloli a hada su ba a halin tafiya ba ba kuma wani uzuri wanda aka saba hada sallah kamar ruwan sama ko tsoro ko nan haka ba to wannan wani wata matsala ce wadda malamai su kansu sun yi saɓani a kan yaya al'amarin yake kuma za a iya yin haka ko kuma ya abin yake to shine sai bala yake cewa na farko dai a cikin babin abu isa tirmidhi ya ce hadithun abdullahi dan abbas ba shi kadai qadru ya anhu min ghairi wajhin an ruwaito shi ta wata fuskar banda wannan rawahu jabir bin zaid jabir bin zaid ya ruwaito wannan hadith wa sa'id bin jubair wa abdullahi bin shaqiq al-uqaili sannan wa qadru ya an ibn abbas an annabi sallallahu alaihi wasallam gairu hada banda wannan ina fata an gane shi yasa suka ce jawazahu ba'd ulama wasu daga cikin malamai sun halatta hakan wannan hadithin yanda yazo sun halatta shi daga cikin su akwai ibn sirin akwai rabi'a akwai ashhab akwai ibn al-munzir akwai al-qaffal an gane al-qaffalul kabir sun ce wannan duk da cewa jumhur na ulama na malamai sun tafi akan hana yin haka sun ce in ba tare da uzuri ba ba za ka hada azhar da al'asar ba ba za ka hada magariba da isha ba قال حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف البصري قال حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه عن خنش عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال Abdullahi dan Abbas yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man jama'a bainas salataini duk wanda ya hada tsakanin salloli guda biyu ya hada azhar da al'asr ko ya hada magriba da isha min gairi uzrin ba tare da wani uzuri ba faqad ata baban min abwabil kaba'ir wannan haza hadisun da'ifun jiddan hadisi ne mai rauni cewa wai duk wanda ya aikata aka yayi yayi kasassaba ba karama ba an gane ku haka kawai ba tare da wani uzuri ba mutum ya hada tsakanin azhar da al'asar ko ya hada magariba da isha wannan ya mutum ya aikata kaba'ira min kabira min kaba'irud dhunub ala abu isa abu isa tirmidhi yake cewa wa khanashun hadha wannan khanash din huwa abu ali ar-rahabi shine abu ali ana masa alkunya da abu ali ar-rahabi amma sunansa husayn ibn qais wa huwa da'ifun inda ahli al-hadith to kuma yana cikin wannan isnadin da'ifi ne a wajen malaman hadisi da'afahu ahmad wa gairu imam ahmad da wani sun raunna shi al-imam zahabi a cikin al-mizan yace imam ahmad ya ce maturuki ne abu zur'a da ibnu ma'in sun ce da'ifi ne malamai da dama da sun yi comment akan ainihin wato shi wannan abu ali rahabi game da rauninsa wal amalu ala hadha inda ahli al-ilm Allah ya jima'a bainar salatai ne illa fi safarin wato malamai sun tafi akan wannan hadithin cikin malamai ma'abota ilmi akwai wanda suka tafi akan haka cewa Allah ya jima'a bainar salatai mutum ba zai hada tsakanin salloli guda biyu ba illa fi safari sai a halin tafiya wato wannan hadisin da'ifi ne amma akwai malaman da suka tafi akan ma'anar hadisin cewa ba za ka hada tsakanin salloli guda biyu ba sai a halin tafiya au bi arafa ko a arfa akwai malaman da wannan shine fahimtar su a arfa ko a halin tafiya zaka iya hada magariba da isha zaka iya hada azhar da al'asr amma in ba anan ba sun ce ba za a hada ba wa rakhasa ba'du ahli ilmi wasu cikin malamai mabuta ilimi sun sassauta hukunci min tabi'ina daga tabi'ai fil jam'i bayna salatain sun ce za a iya jam'i tsakanin salloli guda biyu lil maridi ga mara lafiya mutum mara lafiya a ce azahar ta yi a tashe shi da kyar yake tashi ya yi azahar sannan ya koma da kyar ya kwanta la'asar ta yi a kuma talallabarsa a kuma tashe shi ya kuma yin la'asar da kyar ya koma ya kwanta magariba ta yi a kuma talallabarsa ya kuma tashi ya yi magariba kai abin akwai mushakka almashakatu ta jilibin taisir da aka malamai waɗannan sai suka ce a shi wannan mara lafiyan maimakon wannan mushakka da yake fuskanta ya iya hada tsakanin azhar da la'asar shi kenan kaga ya samu salama zai samu awoyi ba a kuma ta da shi ba in magariba da isha ta yi su ma sai ya hada tsakanin magariba da isha shi kenan kaga ba zai sake wata sallah ba sai asuba suka ce mara lafiya zai iya yin haka wasu kuma suka ce sam sai dai jam'i suri an gane ko akwai malaman da suka ce jam'i suri zai yi jam'i suri suka ce za a iya yin jam'in amma suri jam'i suri shine ka jinkirta sallar azahar ƙarshen mukutarinta in yayi sai ka haɗa ta da sallar la'asar ita kuma farkon mukutarinta jam'i suri ke azahar ɗin ka tura ta ƙarshen mukutari la'asar ka kawo ta farkon mukutari sai su haɗu kowace ka yi ta a lokacinta sai dai ita azahar ƙarshen lokacinta ka yi la'asar ita kuma a farkon lokacinta wannan shine jam'i suri magariba da isha su ma in za ka yi magariba sai ka yi a ƙarshen mukutarin magariba kana gama ta mukutarinta ya fita mukutarin isha ya sai kuma kai sallar isha a farkon muktarinta da haka kowace sallah ka yi ta a kan lokacinta wannan sun ce sai dai jam'i suri na fata an gane wasu kuma suka ce a babu duk kowanne za a iya yi za a iya yin jam'i suri ko kuma za a iya yin wannan jam'in na a haɗa tsakanin azahar da la'asar ko dai a lokacin azahar ko a lokacin la'asar duk da cewa shi ma akwai saɓanin malamai game da jam'u ta ƙadim da jam'u ta akhir wasu sun yarda da wani ba su yarda da wani ba da sauran tattaunawa wadda lokaci ba zai bari mu shigar da ita cikin nan ba maybe in mun zo karatu na gaba in akwai bukata haka za a shigo da shi insha Allah wa bihi yaqulu ahmad wa ishaq wannan shine ra'ayin imam ahmad da ishaq bin rahuya su suna ganin mara lafiya zai iya hada salloli wa qala ba'd ahli al-ilm wasu daga cikin malamai kuma suka ce yajma'u bainas salatayn fil matari zai iya hada tsakanin salloli guda biyu a halin ruwan sama su sun yadda cewa a halin ruwan sama za a iya hada salloli guda biyu a zahar da la'asar a hada su saboda larurar ruwan sama magarba da isha a hade su saboda uzurin ruwan sama wa bihi yaqulu shafi'i wannan shine ra'ayin imamu shafi'i wa ahmad wa ishaq wa lam yara shafi'i lil marid an yajma'a baina salatayn shi imamu shafi'i baya ganin halaccin mara lafiya ya hada tsakanin salloli guda biyu lokaci yayi sai mu tashi babu ma ja fi badil azar insha Allah abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya bamu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana wa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh insha Allah za a dan tafi hutu dan short break insha Allah sai bayan sallah insha Allah amin na eh saboda ruwan sama eh da kyau yuridu Allah ya hurija ummata hukera